abad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau asabar 26 ga watan rabi'u sani wanda ya dace da shekara ta 1442 hijiriya 12 ga watan disamba shekara ta 2020 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na sahihul bukhari wanda muke gabata wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan ke kofar gadon kan za mu tashi a babu ƙaunin lahi ta'ala wale ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an a cikin suratu al'araf na mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد العلاء ابن ابن ذر ابن ذر قال قال حدثني بشر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس القولاني قال سمعت ابا الدرداء يقول كان بين ابي بكر وعمر محاورة فأقدم أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مقدما فاتبع فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما صاحبكم هذا قد قام قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه أو قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله إلى أنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي قال آه هل أنتم تاركون لي صاحبي إن قلت إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت قال أبو عبد الله قام سابق سابق بالخير
أم مالا يكاو آية أتشكين سورة الأعراف فدين ستعالى كجاية مرسو يكون متعني ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya Allah da yake shine mai mulkin sammai da ƙasai allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta da dacewa in ba shi ba yahoyi wa yamitu sifarsa ne mai rayawa kuma shi yake kashewa fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzan Allah wanda yake sifansa shine annabi ummi baya rubutu baya karatu wanda ya imani da Allah da mala'iku da kalmomin Allah ko da kalmar Allah annabi Isa ku bi shi la'allakum tahtaduna don ku shirya wannan kira ne ga larabawa da dukkan su gaba ɗaya ko kace mutane gaba ɗaya in an ce ya ayyuhan nas shamilun ne lil arabi wa ghairihim ko larabawa ko ba larabawa ba duka duk wani wanda yake mutum ne da kafiri da wa kowa ma gaba daya tunda annas aka ce ba a ce ya ayyuhal ladina amanu ba a sauransu ya ce to ni manzo ne zuwa gare ku wannan yana nuna cewa manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo shi ne kowa ya imani da shi yanda aka so kenan da musulmai da kafirai da fasikai da wane ne kowa ma an turo annabi zuwa gare shi jami'an shine ma'anar jami'an din gabaki daya wannan raddi ne akan wasu kungiya da ake ce da su isawiyya isawiyya a cikin yahudawa mabiya wani da ake ce da shi isa al-asbahani isa al-asbahani waɗanda suke ganin cewa annabi an turo shi ne ga larabawa kawai bai shafe su ba bai shafi sauran mutane ba to kaga tunda Allah ya ce ya ayyuhan nas to kaga ba larabawa kadai ake nufi ba kowa da kowa har suka ce in an ce ya ayyuhan nas ana nufin duk mai hankali duk wanda yake bayan ƙasa mai hankali kiran ya wato ya shafe shi da duk wanda da'awa ta kai zuwa gare shi kenan da'awar manzon Allah ta shiga ana kiran amerika ana kiran ingila ana kiran india ana kiran ghana ana kiran nigeria ana kiran sierra leone ana kiran niger ko ina gaba ɗaya a duniya da ka sani to allah ya kira su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam don imani da shi shine zai kubutar da su daga azabar allah tabaraka wa ta'ala allah ɗin nan da annabi imani da shi shine fa yake mallakan sammai duka na sani samman da suka yi muku inuwa wanda kuke samun arziki daga gare su na Allah ne kasan da kuke kai na Allah ne da haka ba wai ba wai ba wai yana kira ne da ka ba a yana kira ne da ilimi ku yi imani ga wanda yake yana kiran ku zuwa ga wanda shi ne mamallakin dukkan waɗannan abubuwa gaba daya shi sa ce la ilaha illa huwa kuma babu wani abin bauta da ya cancanta a duniya babu shi in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala yana cikin sifofinsa yana rayawa yana kuma kashewa yana rayawa yana kashewa kuma ya nuna muku kudurarsa da ikonsa ta yadda ya turo muku annabiyul ummi annabi ummi in an ce annabi ummi wanda wato la ya khuttu kitaban biyadihi wa la yaqra'uhu baya iya rubutu kuma baya iya karatu na sha gaya muku a karatu sifar annabi sallallahu alaihi wasallama shi baya rubutu kuma baya karatu bai iya ba bai taba daukan takarda ya rubuta wani abu ba kuma bai zai iya bude takarda ya karanta ba sam shi an haife shi ne a cikin mutane ummiyai waɗanda su ma ɗin ba rubutu su yawa ba karatu ba kuma ya tashi a tsakaninsu babu malami a garin bai tashi inda Allah ya tashi manzan Allah bai tashi a gaban wani malami ba kwata-kwata wanda ya san labarin al'ummomin da suka gabata ballantana a ce ya je wajen malami ne ya cusa masa wani ra'ayi kuma bai iya karatu ballantana a ce ai ya je ya buɗe takardun wasu ne ya karanto ya zo ki ga mutane kuma baya rubutu haka Allah ya ga dama ya bashi wannan matsayi sai hadda da kwakwalwa da ubangiji ya bashi bai taɓa yin tafiya ba a cewa yau ya yi tafiya ya je wani gari ya nemo ilimi bai taɓa yi ba shi annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama kawai sai gashi ya zo musu labaran a taura complete da labaran injila complete da kuma labaran al'ummul madiya sauran al'ummomi gaba ɗayansu duk annabi ya ba su labari wanda labaran da su kansu ma ba su san da su ba kawai sai dai su ji ya zauna yana ta wato zubo musu wannan labaran gaba ɗaya da labarin annabawa duka gaba ɗaya wanda sun sani a tarihi an yi annabawa sun shuɗe wancan ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi gashi nan ya zo ya kawo musu yana su suna da shi a littafi a taura da linjila shi kuma bai iya karanta a taura ba bai iya karanta linjilan ba kuma babu wani wadda yake koya masa kwata-kwata amma abu mamaki allah da hikima irin tasa sai ga shi ya zo musu labarin tar wai mai hikimar haka duka so ake a nuna musu shi wahayi ake masa me yasa aka hana shi rubutu aka hana shi karatu don kar ma wani ya samu wata hujja cewa ai ya makale ne a wani wuri wani ne yake koya mai to ana so ne mutane su gane shi fa annabi Allah ne malamin sa shine zancen kawai Allah shine malamin sa na'am a gurin mu zargi ne rashin rubutu da karatu eh kwarai kuwa amma shi kuma daukaka ce gare shi dan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan sharaf ne a gare shi ni ne da kai in ba mu iya rubutu ba ba mu iya karatu ba sai ya zama zargi ne a gare mu amma shi manzon Allah daukaka ce a gare shi kuma dai sirrin shi ne a gane cewa ba fa wani ne yake koya mai ba shi Allah ne malaminsa so ku yi imani da shi ku yarda da abin da ya gaya mu haka har ya bar duniya annabi bai taba daukan takarda wai ya rubuta wata takarda ko ya je ya bude wani littafi ya je ya karanta bai taba yi ba shi sai dai ya faɗi abin da za a je a rubuta a takardar da littafi izo 60 din nan gaba ɗaya haka Allah ya zuba masa ayoyin nan ɗaya bayan ɗaya kuma abin mamaki babu wata rana da aka ganshi ya ce bari ya ɗauko ƙur'anin nan da Allah ya koya masa yana muraji'ar ƙur'anin yana duba shi don kare manta kamar ba ku gane ba ko ba an ta so kan masa ƙur'ani shekara 23 ba shekara 23 a rarraba ake ta bashi ayar a bashi wannan a bashi sura a bashi aya a bashi sura wani yana tafiya a sauke mai wani a gida a sauke mai wani a kaza wani a kaza to har Allah ya gama saukan masa da Qur'anin nan komi ka tambaye shi na Qur'anin nan da aka saukan masa ne to dama shi aka sauka yana cikin kwakwalwarsa babu wata rana da aka ga wai an ce wai a rubuta masa Qur'ani ya zo ya ta karanta don kai ya manta kuma babu wani wanda ya taba zuwa ya tambaye shi wata aya da aka shekara biyar da saukan masa ko wata sura ya ce ya kasa haka yake zama ya ta musu sallah yana karanta wannan ayoyin da surorin da wake yi wallahi ni wallahi ni wallahi ni wallahi alhamdulillah wallahi ai lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato lamari ne da wanda Allah ya masa rabo ya gane to ya huta babu wani mutum a duniya fa da ya samu wannan sifar in ba shi ba babu to wannan shine ma'anar annabi da Imam al-Bukhari yace Allah yace ku bi shi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi yayi imani da Allah da kalmomin da aka saukar zuwa gare shi da kuma kalmomin da aka saukar ga sauran annabawa na littattafai da wahayi ko dai ka ce alqur'ani ana fassara kalimati kalmomin Allah ana nufin alqur'ani ko قال حدثنا عبد الله ابن العلاء ابن الزبير قال حدثني بصر ابن عبيد الله الحضرمي شيكو متمن شاملي قال حدثني أبو إدريس شيني عائد الله أبو إدريس عائد الله كتيرش أبو إدريس الخولاني كان يتناجي أبو الدرداء شيني ويمر الأنصاري أبو الدرداء ويمر سننشي متمن مدينة ني sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kanat bayna abi bakr wa umar muhawara an taba samun muhawara sauyin zance tsakanin sayyidina abubakar da umar ana yana mana bayani na ɗabi'a ta ɗan adam da da ake da shiri da girmama juna wata rana zai iya a samu sauyin zance fa'azzaba abubakarin umar da haka umar abubakar sai fusatar da umar abubakar ne ya yi wa umar abin da ya bata masa rai a cikin zancen a cikin muhawarar yadda riwaya ta tabbatar sayidina abubakar shine ya bata wa sayidina umar rai shine fa'agdaba abubakarin umar fansarfa anhu umar umar ya tashi ya tafi ya bar abubakar saboda ransa ya ɓaci to manya sun ɗan samu saɓani ken abubakar saboda imaninsa malam saboda imaninsa da ya ga ya ɓata wa ɗan uwansa rai wanda wannan shine ya kamata mu koya na darasi saboda imanin abubakar da ya ga ya shiga hakkin ɗan uwansa ya ɓata masa rai sai ya tashi da kansa ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala abubakar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala abu darda'i wa nahnu indahu abu darda shi uwaimir kenan al-ansari yace mu a lokacin muna wajen annabi muka a gaban mu akai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma sahibukum hada kawai abubakar yana zuwa sai annabi ya ce kun ga wannan mutumin naku amma sahibukum hada wannan mutumin naku faɗar namara hakika ya je ya yi musu ya yi jayayya kuma fushi ya kama shi shine gamara a larabci akan ce gamara gadaba ko gadiba ko gadaba waznan wa ma'alan gamara gadaba daga algadabu shukran gamara haƙada ka ji ɓacin rai ka ƙullaci wani a rai ka ji wani abu ne da damuwa ya same ka wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi sallama lallai wato ana masa wahayi to ya aka yi aka san ya aka yi sani tunda abokar din bai ma yi mai bayani ba um, abubakar yana rike da rigarsa ko mayafinsa da yake rataye da shi wani bangare na suturarsa sai ya durkusa ya kafa gwiwowinsa a ƙasa dole lalle akwai damuwa akwai abin da ya same shi fa'addaba abubakarin umar fansarafa anhu umar mubdaban fattaba'ahu abubakarin yas'aluhu an yastaghfira lahu kafin nan a can lokacin da umar ya tafiya ya bar sayyidina abubakar shi abubakar da ya tabbatar ya bata umar sai ya bi umar din yana ta bashi hakuri to wannan shine malam shahid abin da ya kamata mu yi idan ka bata mutum rai ka bashi hakuri kuma ɗabi'a dan adam Allah ya yi mu duk mutumin da yake da wato daidaitaccen tsari da tunani mai kyau in an yi masa ba daidai ba aka ba shi haƙuri to sai ka gaya haƙuri kuma yana tasiri wajen imanin mutum in an ɓata ma ka yi haƙuri ka ba da haƙuri kai kuma in ka yi wa wani ba daidai ba ko da matakka ce kuma ko da ɗanka ne in kai masa wani abin da ka shiga haƙƙinsa ka garansa ya ɓaci ka ce kai min afuwa ban fahimci al'amarin ba ne ina neman afuwarka saboda hakki saboda mai hakki ɗan ƙaramin hakki zai iya tsaye da kai ya hana ka shiga aljanna wallahi Allah ka tsare mu abubuwa suna faruwa da yawa ko muna tuka mota ko muna kan abun hawa kuskure ya sa ka yi wa wani abin da ka zalunce shi yana cikin gudu ka tsallako masa hanya ka firgita shi ya tsorata ka tsau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka garin sa ya baci to sai ka daga mai hannu haka ka ce afwan afwan afwan in ta kama ma ka iso shi ka bashi hakuri kace dan Allah ka yi hakuri sai ga ya sanyi duk fushin da yi wallahi taki sai ga ya sauka kuma mutane ma za su goyi bayan ka ce a ai da ya maka ya baka hakuri idan kuma kai kai kai yake hakuri to wannan kuma ka yi abin da za ka iya yi sai kuma a jira Allah ya hukuncinsa shi kuma amma ka yi wa mutum abu ba daidai kuma ba za ka ba shi haƙuri ba ka cuce shi kuma ba za ka ba shi haƙuri ba nam? eh shi babba ne tun da yana sama ko ya kuskure ba zai ba da haƙuri ba ɗabi'an mu ce ai malam ɗabi'an mu ce galibin inda mutum babba ne ko ya yi ta'addanci kawai sai ya murka ya wuce ba zai ba da haƙuri ba wanda kuma wallahi akwai haƙi nan ba za shi abubakar ta yake da umarwa warai kuwa sai a rika so kaga ya kamata mu mu ɗauki wannan darasin lalle in ka yi wa wani abu ba daidai ba ka ba shi haƙuri wannan ya rage gare shi kuma ko ya yafe maka ko bai yafe maka ba wannan in ya yafe maka ba ne ma in bai yafe maka kuma kuma sai an haɗu idan aka bar mu fa da larurorin abin hawan mu kawai larurori na ababen hawan mu kawai in aka bar mu wallahi kai mana hisabi ya ishe mu tashi hankali to sai na abubakar ya bi sai na umar a yas'aluhu an yastaghfira lahu har gida ya bi shi yana cewa kai mun afuwa kai mun afuwa ka san umar akwai yaji umar akwai zafi kan umar yana zuwa kofar gidansa ya tura kofar sa ya rufe bai saurari abubakar ba hatta aghlaqa babahu fi wajhihi yana zuwa kofar sayyidina umar kawai umar ya danno kofar sa ya rufe ya shiga gida ya rabar shi kai umar ransa ya ɓaci kai don haka wannan ta sa tun da ya je gidansa bai- ya ba shi haƙuri bai yi haƙuri ba kuma ya rufe ƙofa ba zai shiga gidansa ba sai tafi gurin mai gidansu na gaba ɗaya ya tafi gurin malaminsu shine annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abubakar ya kama hanya ya tafi gurin manzon Allah to yana zuwa annabi ya ga fuskarsa cewa ce kai duk yanda aka yi sai na abubakar a cikin ɓacin rai yake yana cikin damuwa gargamara ai lalle wannan ba Allah da aka yi sun yi musu da jayayya da wani ya shiga cikin fushi yana zuwa sai ya yi sallama ya yi sallama gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya ba shi labarin abin da ya faru قال وندم عمر على ما كان منه ana zuwa kuma shi ma annabi ba sai ransa ya ɓaci ba saboda an ɓata wa abubakar rai ka je har gida ka ba shi haƙuri ya ƙi haƙuri to shi ne mahallu shahid ɗin kai ma in an baka haƙuri ka yi haƙuri mana kai in wani ya maka ba daidai ba ya ce ka yi haƙuri ka yi haƙuri tunda baka da hisabi a hannunka kuma dan uwanka ne ya nuna cewa yayi laifi a duk duniya a ka'ida ta kotu ko shari'a in mutum yayi wani abu ya zo ba da hakuri ya ce ya yadda yayi laifi to ana sassauta mai hukunci ko dai a yafe masa ko a sassauta masa hukunci abubakar ya ce gashi nan na masa laifi ni ne masa laifi amma na je har gidansu ya rufe mun kofa ya ƙi saurara ta shi ne na zo in gaya maka ka neman mun ya yafe mu shi fa abubakar ba wai zuwa yi a yi wa umar faɗa ba a ka roƙan mun umar ya yi mun afuwa ka san me yasa abubakar ya wannan saboda tunanin lahira wallahi nake gaya maka ka san akwai abin da gani kar ma yi ba za ka yi kaza kaza kaza to in bai yi ba ya barka da kaya kana can kana layi a kiyama za a zo a kawo maka wata matsalar da sai ta zama maka damuwa ba shi ne ake cewa jama'a ku yafe mana jama'a ku yafe mana ba ba shi ne ko tafiya mutum da ya kowane musu ce jama'a a yafe mana jama'a a yafe mana saboda dole in dai kana zaune da mutane to sai an bata musamman wanda kake zaune da shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe wallahi sai an samu bacin rai to kuma wannan afuwar ni in yafe ma kai ka yafe mu sai mu sai mu compensating juna sai mu tafi cikin sauki wato wanda zai daɗe da matsalar hisabi shine wanda za a zo a tsaye da shi akwai hakokin mutane da yawa a kansa shine zai gama da tashi hankali to kaga ka zo kiyama wancan yana bin ka bashi wannan yana bin ka bashi bashi ba ana nufin na kuɗi ba ka ɓata wannan ka ci mutuncin wannan ka shiga hakkin wannan ka yi waye wa wannan kaga bai bai bai kamata ba to shi yasa kai ta ragewa ko aiki kai a wani guri zaka bar gwamnati jama'a to kai mana afuwa don Allah a yafe mana harka ce kuka yi ta mu'amala ta harka kuɗi aka yi harka aka gama ce to da Allah ya mana afuwa da Allah ina neman yafiya zan ƙara gaba makaranta ce aka zauna aka yi waye da sauransu an yi shekaru ana tare da malamai a ana tare da ɗalibai za a rabu a nemi yafiya duk abin da mutum ya san yayi a rayuwarsa da wani za ka iya saba wa wani fa baka san ka saba masa ba wallahi har 'ya'yanmu da muka haifa ba mamaki mu shiga hakkinsu kuma Allah izo i tambaye mu akan su waye ce maka dan ka cuci danka ko ka shiga dan hakkin danka Allah zai kyale ka ba zai tambaye ka ba ko shi sai ya tambaye ka matukar ba akan hakkinsa ba kai masa tunda dan adam ne ai shi ma bawan Allah ne ballantana matarka ballantana kannanka ballantana yayyanka ballantana makotanka ballantana abokanan aiki abokanan sana'a ballantana waye ballan gashi nan dai wannan babin kadin ya ishi mutum akan hisabi wallahi kuma kar ku manta fa akwai laifuffukan da istighfarin ka bai zai zuba maka da laifin ba dan ka zauna kana ta buga istighfari kayi mun laifi ba ka zo ka can yafe ma ba in dai ban yafe ma ba istighfarin ka daban laifin da kuma ni kuma kai mun daban istighfari yana yafe laifin da ke tsakanin kai da Allah ne astaghfirullah astaghfirullah wannan tsakanin kai da Allah amma tsakanin kai da wani sai wani ya yafe ma sai ka je ka nemi afuwarsa in ba ka ba sai ina abubakar ba sai je kwana yana sallah ba shikenan ai yayi wa Umar ba daidai ba sai je kwana yana buga sallah ita istighfari a matsayin sa na Abubakar ba sai Allah ya yafe mai ba amma saboda ya san bai zai yi wannan din bai zai ba ya bi Umar har gida ashe in kayi wa mutum laifi kakan iya bin sa har mahallin sa ka ajiye matsayin ka ka ajiye girman ka ka ajiye daukaka ka ajiye kaza sauransu wataƙila da iyalinka ne kuna zaune wani abu ya zo ya gudana kai mata ba daidai ba ka shiga hakkinta ta yi fushi ta tafi gida ba komai wanke rigar ka buga motar ka ce ga ka kazo biko ba komai to ai kai kai ba daidai ba ko ba ka bane ba ka je ka ba da haƙuri Allah ba da haƙuri na yi kuskure tabbas ko ‘ya'yanka ɗari ne da ita kuma ko kai ne sarkin garinku wanda yake sarki ba zai je ba da haƙuri ba yadda a zo a gaishe shi da shi ta'aziyya ma in an yi mutuwa yadda shi za a zai aiwa ta'aziyya ya ji uban kai mutu a garin kufa kuma kai za ka tashi ka tafi ka je kai mai tashi saboda tsabar gargajiya wallahi tallahi amma dai mun sani ba ko eh to gaji gaji kaji wai wai ai wai da uban da dan ai duk kayansa ne gaba daya da haka to wannan wannan shi ne ijtihadi kenan da haka sai ka je ubanka ne mutu ko mahaifiyarka ta mutu a ka'ida kai za ka je gidan sarki ka masa ta'aziyya shi bai zai maka ta'aziyya ba ai duk kayansa ne gaba da ai to ai kaga wannan ce ko yan sati uku ba su wuce ba ɗan wasa tara su hakimin garinsu ya zauna shi suka je suka gaishe da shi zama zai komai zai bude baki ce maka Allah ji kansa ba sai dai kai ka zo ka gaishe shi ka ai ana buga mulki mana a kasar Hausa to wannan kenan to ga sayyidina Abubakar ya zo ga sayyidina Umar kuma ya dawo na'am wa nadima Umar Umar da ya zo shi kuma abin sai ya juya ba ya canja ya je gidansa ya gama ya dawo kuma ya tarar da kes din a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon fuskar manzan Allah da ya ga ya ɓata rai saboda ɓacin ran abubakar to sai yana dama to a nan gurin muhallin shahid ku gane matsayin sai na abubakar shi fa abubakar zan darajarsa da matsayinsa annabi yakan yi fushi da fushinsa in an ɓata wa abubakar to annabi yana ganin kamar shi aka ɓatawa amma yanzu wani ya zo wai da sunan addini yana tsine wannan bawan Allah albarka wai da suna addini wai shi an ci shi a dan shi'a ya zo ya buɗe baki ya ce ya zagi abubakar ya tsine wa abubakar kuma wai har kana da wani lokacin da zaka saurari mai wannan addinin wannan ai duk wanda ya shiga shi'a bai ci sa'an zuwa duniya ba ai duk wanda ya shiga shi an ci wallahi bai ci sa'an zuwa duniya ba iya asara ta gama kare masa mutanen da Allah ya tabbatar da darajarsu da matsayinsu kurun ka zo kai kuma addininka shine ka tsine musu albarka ka la'ance su su zagi abubakar su zagi yar abubakar mata annabi kuma wai wannan wai addini ne wai wannan wai addini ne har mutum ya ji cewa wai shi ma wai musulmi ne a haka kuma wai yana neman lada akan cin mutum bayan Allah irin wannan to bari ku ga matsayi irin na Umar shi kansa annabi bai daga mai kafa ba da ya taba sai da Abubakar dan a nuna ma kai asara in ka yadda ka taba Abubakar a nan duniyar kai kankaran kada miya ne banzan bazara ma waye san da kai to Abubakar ma sayyidina Umar ma da ya taba Abubakar ba a kyale shi ba to ba ma wai ya taba Abubakar ba Abubakar din ne ma ya taba Umar din ya masa laifin amma tunda Abubakar ya nemi Umar ya fi mai yaki ya fi mai to laifin yanzu ya dawo ma kansa ma saboda gatan abubakar a wajen annabi kuma kar ku manta fa wannan matsayin Allah ne ya bashi kuma Allah ne ya sa wa annabi kaunar sayyidina abubakar din a cikin zuciyarsa kamar yadda ya sanya abubakar din kaunar annabi imani ne tambayarsa fa aka yi aka ce aka ce akan imani annabi manzon Allah ya ce wallahi law wuzina imanu abi bakarin wallahi da za a ɗora a masikeli a auna imanin sayidina abubakar da imanin duniya gaba ɗaya laraja a imanu abubakar wallahi imanin abubakar shi ya rinjaye na mutanen duniya gaba ɗaya wanda zance kake nema sama da wannan kuma sai da ya rantsuwa fa kafin ya faɗi magana ko bai rantsa ba ma haka yake ai kaga mutumin nan dattijan nan iyaka ne oba ya kai to yana cikin rabauta kaso bawan Allah da annabi yake son sa yana cikin hasara da tabewa kaki wanda annabi yake son sa shikenan sayyidina Abubakar sayyidina Umar da yazo ya ga yadda yanayin yake kaushe sai yana dama cika gaskiya gaskiya da na sani da ban yi wannan abin da na yi wa Abubakar ba amma na yi masa afuwa yau ga shi abubakar sayidina rasulullah sallama ya shiga fushi da fushin sayidina abubakar ma sahibukum hadha faqad zamar fa sallama kawai sai sai sai ba ni sunan shi kawai sai sai manzon Allah ya dauki ya dauki fadan yace yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya abubakar ko Umar bai yafe maka ba Allah ya yafe ma Allah ya yafe ma Allah ya yafe ma ba umar ya ƙi yafe ma ba to sau uku annabi ya ce Allah yafe ma Allah yafe ma Allah yafe ma umar ya ga neman abubuwan da ake yi to annabi ma ya ma roƙa masa ma shi Allah yafe mai kai ka ƙi ka yafe masa ko to Allah yafe masa da yafiyarka ya umar da yafiyar Allah wanne ne ta Allah ta fi don haka daga kawai sai jikin sayyidina umar sai ya yi sanyi abu darda yake cewa sai ga nadama ta bayyana karara a fuskar sayyidina umar alama kana minhu min adam istighfarihi li abi bakr fa aqbala hatta sallama wa jalasa ila nabi sai ga umar ya zo yayi sallama ya zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qassa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al khabara ya kissanta labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya kasance tsakanin sayyidina Abubakar قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء يشي كويسي bayan Umar ya daɗa ba da labarin sai kuma ya daɗa fusatar da annabi ce yanzu kai yanzu kai ya maka wannan ya bi ka ya baka hakuri ko ba ka hakuri ba ka umar ya ji bacin rai shi ma wato a riwaya malamai suke sharhi suka cewa wato fushin da abubakar din ya yi to bi ma kai na umar din ba mana umar fushin da ya ƙara yi to sai wato damuwar da ya shiga kai ta fi damuwar da abubakar din ma ya shiga yanzu irin abubakar ya yi maka kaza ya nemi abuwar ka ka yi ka yafe masa ran annabi ya baci sallallahu alaihi wa sallam shi kuma sai na abubakar yana karka manta ba da abubakar din yazo shi wai dan ya nuna ya kuskure ba haka fa yi haka kamar lil down haka wanda ba haka yasa ba yana zama ba haka yazo a riwaya ya kafa guyoyinsa a kasa wanda da in sun zo inda kuke zo ina haka suke zama wai dan ya nuna wa manzon Allah cewa yau yayi wa dan uwansa laifi yana so a neman mai gafara alfarma yake nema a haka ma ya kafe ya kafa guyoyinsa ashe ashe abun zai juya ma shine ma zai samu ma zai samu ma falan duk a lissafi za ka ɗauka cewa ta gaskiya yau manzan Allah zai wa abubakar kaza da kaza da kaza sauransu a yi ransa ya ɓaci ƙwarai da gaske kawai sai abubakar ya dawo kuma yana tausayin umar saboda abin ya dawo kan umar fushin annabi ya dawo kan sayyidina umar yana tausayinsa waje ala abubakar ya ƙuru wallahi ya rasulullahi la'ana kuntu azlam wallahi ya manzan Allah ni na zalunce shi wallahi ya manzan Allah ka yi haƙuri ni ne na masa ba daidai ba ni na zalunce shi da rantsuwa ka abubakar yana da tausayi yana da tausayi abubakar kuma yana da imani tabbas yana rantsuwa wallahi ya rasulullahi ni ne na ɓata masa rai ba shi ne ya mun ba ni ne na ɓata masa ni na zo ne akan ina cikin damuwa me yasa bai yafe min ba ya banni da laifi jama'a duka wannan abun fa da ake faɗa kar ku manta fa waɗannan fa gaba ɗayan su ƴan aljanna ne in sun ga dama ma sun yi shiru ya ya ba abubakar din ko ya ya ba umar din haƙuri ko na abu Allah ya riga ya yafe mai bai dogara cewa shi dan aljanna bane bari ya bari yayi abin da ya ga dama ba a'a hakan kokari suke su ji bin Allah wa shine ake nuna cewa duk ni'imar da ubangiji ya maka na kusanta ubangiji to ka ƙara kusantar sa kar ka ji a ranka cewa yau ai mu mun yi kaza ai mun mallaki kaza ai ni yanzu kaza ai imani na ya kai kaza kai kaza kar ka yi haka da da komawa ka ka rike ubangiji ka yi ta bin sa bayan Allah ya yafe masa bayan Allah ya ji kansa bayan Allah ya masa kaza bayan Allah ya masa kaza ga matsayi shi ne fa number one ɗin duniya bayan manzan Allah fa shi ne number one ɗin la ilaha illallah manzan Allah kawai sai ya dawo yana ce hal antum tariku li sahibi hal antum tariku li sahibi wai yanzu ku ba za ku bar mun abokina ba ba za ku bar mun abokina ba ba za ku kyale shi ba wai waye sahibin nasa sayyidina abubakar yanzu ba za a kyale mun abubakar dina ba yanzu ba za a kyale mu abubakar dina ba sai an bata masa rai yi wallahi ya ce sahibi a riwaya mala abinda bincike ya tabbatar annabi bai taba yin wannan kariyar ko a kansa bai taba yi ba a kansa a bata masa shi ya yi wannan maganar ya faɗi wannan cewa da wannan usulubin bai taba yi ba amma ga shi ya yi wa abubakar habba ai abu sai ya daɗa hargitsewa umar ya daɗa shiga damuwa yana ganin cewa kada fa Allah ya saukar da aya akan ya fusata mutane biyu ya fusata umar ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa inni qultu ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an fa qultum kadhabta to bari ku ji dalilin da annabi ya bawa sayyidina abubakar yan fashi sosai ya girmama sha'aninsa ya ce nan fa na zo a farkon da'awata na ce ni manzon Allah ne zuwa gare ku wannan shine muhallin shahid din da bukhari ya kawo ayar ya kawo hadisin tunda ai an ce ku imani da Allah ku imani da manzon Allah inni rasulullahi ilaikum ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an yace ba na zo na ce ni manzon Allah ne zuwa gare ku ba inni rasulullahi ilaikum kuka ce kuka ce ƙarya kake yi amma sayyidina abubakar yace gaskiya ne fa qultum kadhabta tun a wannan wa qala abubakarin sadaqta ai wanne ya maka mutuncin farko ai baka mantawa da shi malam ba gane ba ko duk wanda ya maka arziki na farko ya maka mutunci na farko ya maka wani abu na kirki to wannan baka taba mantawa da shi duk mutum mai kamala baya butulcewa wanda yayi masa alheri tun farkon sha'ani baka manta duk inda ka kai kuma duk abin da ya maka yau ai ba ma wannan ba kafirai ba a riwaya ta tabbata sukan zo da niyyar za su yanka tsiya da rashin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wallahi suna ganin Abubakar yana zaune a gurin sai sai kwana kafirai suna ganin abubakar na sai kaf zance ya ɓaci ai wannan mutumin abin da ya mana wannan ai ba za mu iya yin wani abu yana gurin nan ba ba za mu iya yi ba komi harkar kasuwanci ne harkar taimako ne shi hatta lokacin da ake cikin kafirci ma shi taimakon mutane yake kun ga a nan gurin ashe annabi bai manta ba kamar mutum ne wani yana ba da labari yana tare da iyalinsa ya aure ta tun farko uwar 'ya'yansa ne cikin talauci a bushe yake a ƙeƙashe bai yi da shi ta aure shi ka gani ta yi haƙuri da shi a rayuwa tana cikin gata ta sauka daga gatanta ta aure shi a haka ta nuna mai ƙauna don Allah sai kuma daga baya aka samu wadata aka samu arziki aka samu rufin asiri sai kuma wata matar ta take kokarin ta fidda ita a gidan ko ta ci mutuncinta ko ta bata mata nan kai ya kamata ka fito kai bala'i sosai ƙwarai kuwa a ce a biya hankali don ita wannan wanda ta aure ka daga ƙarshen wallahi inda inda a lokacin da ka auri uwar gidan yadda kake a talauci a bushe baka da komai yanzu da haka kake yanzu ita wannan din ba za ta aure ka ba amma yanzu saboda 'ya'ya ne na zamani an samu wuri bari a zo a koya mata ya za ta ta ciccibe wannan uwar 'ya'yan ta kore su tunda ita yar ƙauye ce ita yar kaza ne ita yar kaza to kuma nan kaga zaka ga butulcin mu ma mutanen mu mutumin da ya kasance yana tare da kai ko dai yaranka a kasuwa ko matarka saboda ka samu wadata ai yanzu ta tara maka yaya ka tsufa bari ka sallame ta ka wulakanta ta ka tozarta ta ka dauko sabuwa ha ina wannan ya nuna kai ba ma mutum bane cikakke baka san kamala ba wannan hadisin fa yana da fiqihu da yawa a rayuwa wani ya zo ya maka bauta tun baka zaman kowa ba baka kuɗi ba su zauna a hannunka ba su suka ta maka hidima suka yi ta wahala da su aka yi ta wahala yanzu an samu wadata shikenan kuma sai a zo a wulakanta shi a gore shi ko wannan kuskure kaɗan ya faru shikenan ka wulakanta mutum ka sallame shi ka manta hidimar da ya maka a da tun ƴaƴanka suna jarirai suna ƙanana suna rarrafe shi shi yake maka wayewa da sauransu wani bawan Allah ya zo zai mutu da ya ga ciwuka sun masa yawa da waye da sauransu yana tare da yaransa a kasuwa akwai wanda tun kafin aure da aurensa shi suna tare da shi suke harkar arziki da shi aka nemi arzikin shi yaronsa ya tsaya ya tunani ya ga wannan fa baya cikin maciya gado duk ranar da ka mutu in yaron ka shekara saba'in kuka yi da shi saba'in wallahi ‘ya'yanka ba lallai su ba shi naira saba'in ba zuwa ma za a bincike shi a ce kawo lissafi kudin alaji abin da alaji kaza kaza sauransu to sai samu sai ce bari maka hidima sama masa gida mai kyau ya ce wannan naka ne ya kuma kira yara ya ce kusa hannu na ba shi shagona na kaza da kaza shi ma mu ci gaba da tafiya naka ne mota ta ta kaza kaza taka ce ya samu makudan kuɗi kuma ya zuba masa ya ce mu ci gaba da harka kai ma kana jiya na kana duk ranar da na kwanta na mutu na tabbatar ƴaƴan nan ba za su baka gado na ba kuma baka da gado akai ta guna guni akai ta surutu yace akwai uban da ya isa hana ni kudi na ne yace in na mutu kuna da haki amma in ban mutu ba ina raye ai ba wanda ya isa hana ni abin abin akai ta turanci yan boko ne akai dawa akai ta gara saboda su ya taimaka kaga wannan yayi yayi mutunci amma in ba haka wallahi shekarun nan da yana mutuwa alajin ka ya mutu to kai ma fa ka mutu wallahi sai ka ci sa'a su barka ka ci gaba da rike shagon ma kana samun na cefane wani zuwa zai ce za mu yi gyara dama akwai kurakurai alaji ya yi ta kurakurai a cikin abubuwa bai san harka ba kaza kaza kaza a sallame watakila bai yi karatu ba a kore shi a ce za a nemo mai digiri ko wani abu shi kenan sun sallame ka su kirkiran maka sabon hawan jini da kai ma za ka zo ka bi alaji abinda nake so in yi bayani shine dan Allah mu rinka sanin mutunci da sani ya kamata kaga kyautatawa tana da dadi kaga sanin mutunci abu ne mai kyau so dan Allah yana da kyau mu kula da wannan a rayuwa kuma dole ne shi amfanin zuwa makaranta aiki da ilimi aiki da ilimi wannan hadisin akwai akwai karatu mai yawan gaske a ciki wanda wanda wanda da a ce za mu zauna mu masa karatu na fahimta to zai warware mana matsalolinmu na rayuwa masu tarin yawa yanzu dai daga ƙarshe abin da ya faru kawai shi sai da na abubakar har ma gani yake shi da ma ya sani da bai kawo zancen nan ga annabi mu ba aka bata wa Umar shi abubakar manzan Allah yana damuwa akan an bata abubakar shi kuma manzan shi kuma sayyidina abubakar yana damuwa akan ran Umar ya baci amma dai daga ƙarshe duka Allah ya yafe musu Allah ya yi wannan ne don saboda me wato darasi da ɗaukan ainihin wato mataki Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa Allah sa aljanna mu komar mu Allah ƙara mana son sahabbai da ƙaunarsu muna da ƴan uwa marasa lafiya suna buƙatar addu'a akwai wata baiwar Allah da ta gamu da mushkila ta sihiri shekaru aru aru ana ta fama so ai mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba ɗaya Allah ya ji kan iyayen mu ya ji kan magabatan mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh